بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مصر رمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu dai muna nan muna bayani akan ma'anonin hadisan riyadu salihin za mu tashi yau daga babin da yake bayani akan yaban mutane ga mawaci
قال رحمه الله باب ثناء الناس على الميت
babin da yake bayani akan ah, yaban mutane ga mamaci
عن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah ya yarda da shi ya ce مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت an wuce da wata jana'iza sai mutane suka yabe ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta tabbata
ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت sannan sai aka sake wucewa da wata jana'iza sai mutane suka kushe wannan jana'iza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta tabbata فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت
sai Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam menene ya tabbata
فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wancan kun yabe ta saboda haka sai aljanna ta tabbata gare ta وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار shi kuma wannan na ƙarshen kun kushe ta don haka sai wuta ta tabbata gare ta أنتم شهداء الله في الأرض ku ne fa shaidun Allah a bayan ƙasa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي الأسود قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا an karɓo daga abul aswad Allah i ƙara masa rahama yake cewa na iso madina sai na zauna wajen umar bin khattab sai aka wuce da wata jana'iza sai aka yabi wannan jana'iza sai umar dan khattab yake cewa وجبت ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر وجبت sai umar bin khattab yake cewa ta tabbata sai aka sake wucewa da wata ita ma sai mutane suka eh, eh, ita ma sai mutane suka yabe ta sai umar bin khattab yake cewa ita ma wannan ta tabbata ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت sai aka sake wucewa da ta uku amma ita sai aka kushe ta sai umar bin khattab ya ce ita ma ta tabbata قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين sai abul aswad yake cewa sai na tambayi umar bin khattab nake ce masa to menene ya tabbata ya umar bin khattab saboda na ji an yabu gawawwaki guda biyu ka ce ta tabbata an yabu ta uku da sharri mana an kushe ta uku da sharri amma kuma ita ma ka ce ta tabbata to menene abin da ya tabbata قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم sai yake cewa aini kawai na maimaita abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة duk wani mutum wanda mutum hudu suka yi masa shaida ta alkhairi to Allah zai shigar da shi aljanna فقلنا وثلاثة sai muka ce har uku ma قال وثلاثة sai ce har uku ma فقلنا واثنان sai muka ce har guda biyu ma قال واثنان sai ce eh ko mutum biyu ne suka masa shaida ta alkhairi to zai shiga aljanna ثم لم نسأله عن الواحد amma ba mu roƙe shi mun tambaye shi game da mutumin da mutum ɗaya ya yi masa shaida da cewa mutumin kirki ba ne shin wannan zai zama sababin shiga shi aljanna
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
باب فضل من مات له أولاد صغار babin da yake nuni game da falalar wanda ‘ya'yansa ƙanana suka rasu
عن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم babu wani musulmi wanda 'ya'yansa guda uku da basu balaga ba za su mutu face sai Allah maɗaukakin sarki ya zamar da wannan mutuwar tasu sababin shigarsa aljanna
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم
Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani a, wanda yake musulmi da 'ya'yansa guda uku za su mutu face sai wannan ya zama sababin kubutarsa daga wuta wuta ba za ta taba shi ba sai dai kawai hana rantsuwa ma'ana ya dan wuce ta samanta kamar yadda kowa yake wucewa idan zai ketara siraɗi
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi ya ce,
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت Wata mace ta zo wajen annabi sallallahu Alaihi wasallam sai ta ce,
يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله Mazaje sun tafi da hadisanka, saboda haka mu ma ka sanya mana wata rana mana wacce za mu zo, ka dinga sanar da mu daga cikin abin da Allah ya sanar da kai.
قال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله Sai annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, to ku taru mana rana kaza. sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu ya sanar da su daga cikin abin da Allah ya sanar da shi ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار bayan ya gama musu wa'azi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wata mace daga cikin ku da ƴaƴayenta guda uku za su mutu face sai sun zama sababin kare ta daga wuta فقالت امرأة واثنين sai wata mace ta ce har biyu ma فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace eh har ma guda biyu su ma za su zama sababin kariya daga wuta متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك Babin da yake bayani akan kuka da kuma nuna tsoro lokacin da aka wuce kabararrakan azzalumai da gurin da suka faɗi da kuma bayyana neman taimako da kuma bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tsawatarwa akan mutum ya gafala daga haka.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود Abdullahi dan Umar yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbansa lokacin da suka iso gurin da samudawa mutanen Annabi Salihu suka zauna.
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم Kada ku shiga wajen waɗannan da aka yi musu azaba, sai dai idan za ku shiga ne don ku yi kuka, amma in dai ba kuka za ku yi ba to kada ku shiga wajensu saboda kada abin da ya same su ya same ku.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وفي رواية قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين a wata ruwayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wuce guraren da aka hallakar da mutane annabi sallallahu sai yake cewa kada ku shiga wuraren waɗanda suka yi zalunci suka zalunci kansu saboda kada abin da ya same su ya same ku sai dai idan za ku shiga ne don ku yi kuka ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dukufar da kansa ya ƙara sauri har sai da ya wuce wannan kwarin كتاب آداب السفر littafin da yake bayani akan ladubban tafiya
باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار babin da yake bayani akan mustahabbancin fita ranar alhamis da kuma mustahabbancin fita da wurori ma'ana in mutum zai yi tafiya ya fita da wurori kan ya yi jinkiri sai rana ta fito na'am
عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس an karɓo daga ka'ab dan malik ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fita yakin tabuka ranar alhamis وكان يحب أن يخرج يوم الخميس dama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son in zai fita zuwa wata tafiya ya fita ranar alhamis متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وفي رواية في الصحيحين لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس a wata ruwayar da wuya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa wata tafiya in ba ranar alhamis ba
وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga sakhar ɗan wada'a al-ghamidi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
اللهم بارك لأمتي في بكورها ya Allah ka yi albarka ga al'ummata a cikin cicifinsu
وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tura rundunar yaƙi to yakan tura su ne da farkon yini
وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله shi ma sakar ya kasance ɗan kasuwa ne don haka duk lokacin da zai tura eh, tawagar kasuwancinsa to yana tura su ne a farkon yini wannan ya sa dukiyarsa ta yawaita ya zama mai kuɗi
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da turmuzi ne suka rawaito kuma turmuzi ya ce hadisin eh, yana da kyau na'am
باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه babin da yake bayani akan cewa ba a so mutum ya yi tafiya shi kadai kuma idan mutane da yawa suka yi tafiya to su samu mutum ɗaya da za su tashi a matsayin shugabansu
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi dan umar allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده idan da a ce mutane sun san abin da na sani na tafiyar mutum shi kadai to da ba wani mahayi da zai yarda ya tafi shi kadai da daddare
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال an karɓo daga amurbin shu'aib daga babansa da kuma kakansa allah ya yarda da shi yana cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce الراكب شيطان wanda yake tafiya shi kadai shedani ne والراكبان شيطانان waɗanda suke tafiya su biyu shaidanu ne guda biyu والثلاثة ركب mutum uku idan suka yi tafiya su ne cikakkun matafiya ana ba a so mutum ɗaya ko biyu su yi tafiya ah, haka su biyu saboda wani haɗari zai iya riska su amma in sun kai su uku to da izinin Allah ko da wani haɗari ya zo za su iya tunkuɗe shi na'am
رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد بأسانيد صحيحة وقال الترمذي حديث حسن na'am Tirmidhi ya inganta hadisin haka nan Abu Dawud shi ma ya rawaito hadisin na'am
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال an karɓo daga Abu Sa'id da Abu Huraira Allah ya yarda da su suna cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم idan mutum uku suka fita zuwa tafiya to su sanya ɗaya daga cikin su ya zama shugaba حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد Abu Dawud ya rawaito shi da sanadi mai kyau
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga Abdullahi dan Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
خير الصحابة أربعة
mafifitan abokai su ne guda hudu ma'ana وخير, mutum hudu su taru su yi tafiya ko su kasance tare
وخير السرايا أربعمائة
mafificin sariya su ne ɗari hudu abin da ake kira sariya kamar da wasu malaman tarihin suka faɗa shine yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake turawa wanda bai je ba
وخير الجيوش أربعة آلاف mafificin runduna su ne su kasance dubu hudu mana kada su kasance sun haura haka idan kuma suka yi karanci a- akan hakan to shi ma zai iya zama matsala amma in sun fi hakan yawa to shi ma eh, babu laifi idan akwai bukatar hakan na'am
ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة mana duk rundunar yakin da ta kai dubu goma sha biyu to da wahala saboda karancinta a ce an rinjaye ta sai dai a rinjaye ta saboda wani dalili na daban kamar yanzu misali ya zama cewa eh, misali ba su iya dabarar yaƙi ba ko wani abu makamancin haka
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن abu dawud da turmuzi sun rawaito kuma sun ce hadisi ne mai kyau
باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بال- بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإر- وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك babin da yake bayani akan ladubban tafiya da kuma ladubban sauka da kuma ladubban a, yin bacci a halin da mutum yake tafiya da kuma mustabancin cewa in mutum zai yi tafiya ya yi tafiya da daddare sannan babin yana bayani akan a dinga tausasawa dabbobin da ake hawa da kuma kula da masu hawayensu sannan babin yana bayani akan cewa ya halatta mutum ya yi goyo akan dabbarsa in dai za ta iya haka
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض
idan kun yi tafiya a gurin da yake ah, yana da ni'ima to ku tausasawa ah, ku tausasawa raƙuman da kuke hawa
وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير
na'am
وبادروا بها نقيها idan kuma kun yi tafiya a gurin da yake da fari to ku yi gaggawa wajen tafiya ta yadda za ku isa inda kuke bukata cikin sauri mana don kar su raƙuman su wahala tunda ba abin da za su ci a hanya
وإذا عرفتم فاجتنبوا الطريق idan kuma kun sauka da daddare za ku dan huta to ku nisanci hanya فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل saboda hanyoyi ne na dabbobi kuma guri ne wanda ah, ƙwari suke kwantawa da daddare
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu da Allah ya yarda da shi yana cewa
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance yana halin tafiya in ji abu katada sai bacci ya kama shi zai huta da daddare to yakan kishin gida a damarsa mana a hannun damar shi
وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه
idan kuma dab da asuba ne bacci ya kama shi ya zama dole sai ya sauka to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kafa zira'insa sai ya sanya kanshi akan eh, tafin hannunsa malamai suka ce yana yin haka ne saboda kada sallar asuba ta kubce masa amma idan tsakiyar dare ne to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta sosai saboda a lokacin ba a jin tsoron cewa bacci zai zarce masa ta yadda zai rasa sallar asuba رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل
na hore ku da yin tafiya da daddare saboda ƙasa ana nan naɗe ta da daddare mana tafiyar dare ta fi sauri saboda haka in mutum yana da dama to yana da kyau yayi amma dai wannan yana faruwa ne idan ya kasance aka amince cewa ba za a samu matsala ta rashin tsaro ba na'am
رواه أبو داود بإسناد حسن abu dawud ne ya rawaito da sanadi mai kyau
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال an karɓo daga abu sa'alaba al-khushani Allah ya yarda da shi ya ce كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية mutane sun kasance idan suka sauka a wani waje a lokacin da suke yin tafiya suka rarrabu wasu su je su kwanta a tsakanin duwatsu wasu kuma su je su kwanta a cikin kwari
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان
annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa da su rarrabuwar da kuke yi a tsakanin duwatsu da kuma kwari to wannan daga shedan yake فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض ba su sake yadda sun sauka a wani guri ba face sai sun kasance tare ma'ana wasu su haɗu da wasu a kwanta a guri ɗaya ba sa yadda su rarrabu wannan ya kwanta a can wannan ya kwanta a can musamman a tsakanin duwatsu da kuma cikin kwari saboda duk lokacin da suka kwanta a guri ɗaya to ƙarfinsu zai fi tattaruwa guri ɗaya ko da wani ya zo ya cutar da su ko wata dabba to za su fi samun damar da za su kai ɗauki a kanta.
رواه أبو داود بإسناد حسن Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi mai kyau.
وعن سهل بن عمرو وقيل سهل بن الربيع ابن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال An karɓo daga Ibn al-Hanzaniya ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai'atul ridwan ya ce
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wani ah, raƙumi wanda bayansa ya haɗu da cikinsa.
فقال اتقوا الله في هذه البهائم المؤجمة sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku ji tsoron Allah game da waɗannan eh, dabbobin waɗanda ba sa iya yin magana فاركبوها صالحة وكلوها صالحة
kamar yadda kuke so ku ci naman su da daɗi to haka ku yi ƙoƙari ku hau su cikin nagarta mana ku ba su abincin da zai sa su yi ƙiba ta yadda za ku hau su cikin nagarta amma kada ku ba su cikin wahala saboda idan kun zo hawan su za su ƙara wahalcewa
رواه أبو داود بإسناد صحيح abu dawud ne ya rawaito da sanadi wanda yake mai inganci
وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi ɗan ja'far allah ya yarda da shi yana cewa أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه akwai wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya ni a bayansa وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sirranta mun wata magana wacce ba wanda zan gaya
وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so ya sitirce kansa da shi idan zai biya bukatarsa shine abin da yake da tudu ko kuma eh, bango na eh, gonar dabino
رواه مسلم هكذا مختصرا
haka muslim ya rawaito shi aka a takaice وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قوله حائش نخل فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن فقال barkani ya ƙara da sanadin muslim bayan da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya fi suturce kansa da shi idan zai biya bukatarsa shine abu mai tudu ko kuma bangon gonar dabino to bayan nan sai shi barkani ya kawo cikamakon hadisin a wata ruwayar inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gonar dabinon wani mutum sai ya ga wani raƙumi lokacin da shi wannan raƙumin ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga motsi kuma idanuwansa suka dinga zubar da hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya shafa tozon wannan raƙumin sannan kuma ya shafa jikin kunnensa kusa da kunnensa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shafa shi sai shi wannan raƙumin ya koma ya zauna yadda yake daina motsi yana harrakawa
فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye mai wannan raƙumin فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله sai wani saurayi daga cikin mutanen madina ya zo ya ce ya manzan Allah wannan raƙumina ne قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها
sai ce yanzu ba za ka ji tsoron Allah game da wannan dabbar wacce Allah maɗaukakin sarki ya mallaka maka ba
فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه
wannan raƙumin naka ya kawo ƙararka cewa kana sa shi yunwa mana baka cika ba shi abinci ba kuma kana wahalar da shi رواه أبو داود كرواية البرقاني abu dawud ya rawaito irin waccan ruwayar da barkani ya rawaito ta da sanadin muslim
وعن أنس رضي الله عنه قال an karɓo daga anas allah yarda da shi ya ce
كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال mun kasance idan muka sauka wani masauki lokacin da muke tafiya ba ma yin sallar nafila har sai mun kwance a abin nan ɗin raƙumanmu mana kayan da suke kai da kuma abin da yake na nauyi a kanta sai mun kwance shi saboda su samu jin sauƙin hutawa sura kuman kenan da kuma ababen hawansu
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم نعم أبو داود رويت أن حديث
باب إعانة الرفيق باب ديك بياني أكن تيمكا وباوا
وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت أتكون أن باب أكوي حديثي ما سلم بنيوا ودن لسكزباتا كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه daga ciki akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas Allah yana cikin taimakon bawa mutukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa وحديث كل معروف صدقة وأشباهه وأشباههما da kuma hadisin da yake cewa duk wani abu mai kyau da mutum zai yi wa dan uwansa to akwai ladan sadaka a ciki da kuma kwatankwacin waɗannan hadisan cikin hadisan da suka gabata a babukan da muka wuce a baya
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi yana cewa
بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا yake cewa muna cikin tafiya sai wani mutum ya zo a kan wata dabbarsa sai muka ga mutumin ya kalli hagu ya kalli dama
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له duk wanda yake da ragowar a, abin hawa to ya ba da shi ga wanda ba shi da shi
ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له duk wanda yake da ragowar kuzuri to ya ba da shi ga wanda ba shi da shi
فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga faɗan nau'uka na dukiya waɗanda in kana da su in kana da ɗoriya akan buƙatar ka to ka ba wani yace har muka ga cewa bai kamata mutum ya rage wani abu na ragowar abin da ba shi da buƙatarsa ba ba tare da ya miƙa shi ga mabuƙaci ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو قال an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi nufin yaƙi yana cewa
يا معشر المهاجرين والأنصار ya ku taron mutanen makka waɗanda suka yi hijira da kuma taron mutanen madina إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة daga cikin yan uwanku akwai wasu fa waɗanda ba su da dukiya ba kuma su da dangi
فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة saboda haka mutum biyu ko mutum uku daga cikinsu su ɗan faru da ɗaya daga cikin kumana cikin waɗanda suke da wadata
فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة أحدهم Na'am.
قال فضممت إلي اثنين أو ثلاثة وما لي إلا عقبة أحدهم من جملي yake cewa saboda haka muka yi amfani da wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda ya zama babu wani daga cikinmu sai ya zama suna karɓa-karɓa da wani a raƙuminsa kuma ba su da bambanci ma'ana da mai raƙumin ga waɗanda ba su da raƙumi suka zo ana karɓa-karɓa da su to dukkansu daidai wa daida za su dinga hawa raƙumin kamar yanzu a ce in wannan ya hau kilomita biyu sai wani ma ya zo ya hau kilomita biyu da haka da haka har aka inda za a je amma wanda yake da raƙumi ba za a fifita shi ba saboda yana da eh, raƙumi shi kuma wancan ya zo ne a matsayin sa na ɗan karo
رواه أبو داود abu dawud ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga jabir Allah ya yarda da shi ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan koma baya idan ana tafiya saboda haka yana yin hakan ne domin ya taimakawa wanda yake da rauni kuma idan ya samu mutumin da ba shi da raƙumi ya goya shi sannan kuma ya masa addu'a.
رواه أبو داود بإسناد حسن Abu Dawud ne ya rawaito da sanadi wanda yake mai kyau. Masu sauraron mu saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan. Insha Allahu ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan da za su zo nan gaba. Kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.